الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta kara tabbata wa Allah mai kowa mai komai da ya gwada mana wannan dare mai tarin albarka daren alhamis yayin da wannan lacca da malam zai gabatar na nufin malaminmu abu abdulrahman dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo ita ce kamar cikamakon jerin darussan da malam ya gabatar a tsawon kwanaki uku da suka gabata ko kwanaki biyu da yini ɗaya da ya gabata a wannan gari birnin yakubu garin bauchi mutanen gari malam ya ɗauki tsawon waɗannan kwanaki yana wa almajirai da malaman su bita cikin ilimin hadisi cikin littafin imamu suyuti da aka sani da alfiya yau kuma ita ce lokaci ko ita ce daren da malam zai gana da sauran mutane mu ji daga bakinsa fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala wannan lata ta zamto kamar da ake faɗa kitabuhu mis ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga mana don ci gaba da gabatar da abin da yake ɗauke mana da shi wadda ta fadil sheikh mashkuran ma'ajura
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nayi sha'awa kwarai da gaske in ga cewa matashiyar da muka yi magana a kanta tana da alaka da darussan da muka gabatar a tsawon kwanakin da suka gabata majalisi tara da muka yi da zama da wannan lacca tana da alaƙa da su kasancewar muna magana ne akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da hanyoyin da malamai suka fitar na tace haditan da hadisan ta yadda za a iya gane hadisi ingantacce da wanda bai inganta ba domin a san abin da ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma abin da ba sunna ba ne domin dukkan abin da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to aikata shi da sunan ibada ba zai zama sunna ba sai dai zama bid'a babu kuma hanyar da take hanyar da ake bi wajen tantance maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bisa doran ilimin da magabata na farko suka tsara suka rubuta suka bar mana da kwanakin da suka gabata mun yi ta tattaunawa akan wasu bangarori da suka shafi wannan ilimi to zan so mai dan tsokaci kaɗan akan irin rayuwar magabata na farko wajen ƙoƙari da suka yi da jajircewa da faɗi tashi da wahalhalu da suka yi wajen su ga cewa sun tabbatar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rubuta su sun tace su sun isar da su zuwa ga al'ummomin da za su zo bayan su sun isar da su zuwa ga tsareku har zuwa yau babu shakka malaman farko ba karamin kokari suka yi ba jahiltar wannan kokarin da suka yi jahiltar irin wahalar da suka sha da faɗi tashin da suka yi shi ya sa za ka ga cewa wani daga cikinmu ko wasu daga cikinmu ba sa ƙaddara wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki na malamai suna ganin kamar wani abu ne sassauƙa wani abu ne da suka same shi cikin sauƙi a cikin nutsuwa ba tare da sun sha wahala ba wanda kuma ba haka ba ne tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne aljilul awwal su ne tsareku na farko wanda suka yi fafutuka da faɗi tashi har suka ga sun kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin wani abu da yake fassara mana alkur'ani yake fassara mana ayoyin alkur'ani yake yi mana bayanin farillai da wajibai wanda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da su ya faɗe su yayi bayanin su a cikin alkur'ani ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da maganganunsa da abubuwan da ya tabbatar suka zamo su ne waɗanda suke fassara da bayani filla-filla na waɗannan ayoyi da waɗannan umarni da Allah ta'ala ya kinsa a cikin littafinsa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun san da wannan da haka su ne farkon waɗanda suka ɗauki ragamar wato suka zama shagaba jagaba wajen su ga cewa sun bibi annabi sallallahu alaihi wa sallama a duk faɗi tashinsa wajen su ga cewa sun tattara abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ko yake aikatawa ko ake aikatawa a gabansa yana tabbatarwa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zama waɗanda suka zauna da shi suka kiyaye dukkan motsinsa suka kiyaye zamansa da tafiyarsa da cinsa da shansa da yadda yake bacci da yadda yake karɓar baƙi da yadda yake sallah da yadda yake azumi da yadda yake hajji da zakka da ciniki saye da sayarwa da mu'amala da na kusa da mu'amala da na nesa da mu'amala da matansa da mu'amala da ƙananan yara da mu'amala da tsofaffi da mu'amala da 'yan gari ko baki da mu'amala da masoya ko makiya sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa sun tsira masa ido sun kiyaye dukkan waɗannan abubuwa a tarihin kafuwar duniya kakaf babu wani mutum da aka sa masa ido a cikin duk al'amarin da yake yi ake bibiyarsa ana leƙensa a san me yayi a kowane irin motsinsa a kowane irin faɗi tashinsa kamar annabi sallallahu alaihi wa wanda shi ba wannan wata gudar aya ce da za ta nuna maka azamatin nabi sallallahu alaihi wasallam girman sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ko iya layin ku ne kawai ko ƴan layin ku ne kadai suka sa maka ido akan al'amuran ka sai ka ji babu dadi a ce duk motsin ka shige da fitinka maganar ka tafiyar ka komai su tsira ido su ga me ya kake yi to zaka tsargu matukar tsarguwa kuma ba za a shirya da kai ba za ka yi rigima da mutane kun zama sa'idawa duk al'amari na an samun ido kuma babu wanda za a yi wa irin wannan sa'ido a kansa face an ga kasawarsa abubuwa da yawa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ce ta sa'ido a kansa amma duk da haka sai dai a yi ta fito da falalarsa da matsayinsa da karamarsa da ɗaukakarsa da darajarsa da ibadarsa da haƙurinsa babu inda aka taba samun wani kasawa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kadai ya ishe ya zama maka aya cewa wannan lalle zababbe ne daga Allah Allah ta'ala shi ya zabe shi dan ya bashi sakonsa na karshe to haka sahabbai suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin duk lamuransa a tafiye-tafiyensa da zaman gidansa suna bibiyar ayyukansa suna kiyayewa suna haddacewa suna sanarwa da 'yan baya suna sanarwa da junansu suna sanarwa da 'yan baya kaɗan daga cikin misali abinda imam bukhari ya kawo a cikin kitabul ilm babu tanawu fil ilm wato wakiltar juna wajen zuwa neman ilimi inda imam bukhari ya kawo mana hadisin abdullahi dan abbas wanda ya ruwaito daga umar da umar ya kasance suna wato wakiltar juna shi da wani makocinsa yau sai da umar ya sauka ya je masallaci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abinda aka saukar na ayoyin alkur'ani na wahayi ya kuma ji bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida makocinsa kuma ya je kasuwa a ranar in ya dawo shi kuma ya labarta masa dukkan abinda ya wakana ya gudana a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da aka saukar da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi kuma gobe sai da umar ya tafi kasuwa shi kuma wannan makocin nasa ya zo ya zauna majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ni sai dare ya koma in sai da umar ya dawo shi kuma ya labarta masa haka suka rika wakiltar juna dan gudun kada wani abu ya kubuce musu tare da bukatar su ta dan adam dole su ci su sha su shayar da iyalansu wannan ba za ta yiwu ba sai idan za su sun je kasuwa sun je sun yi harkar saye da sayarwa domin samun abin da su ciyar da iyalansu sannan kuma ba sa son su rasa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na ilimi da haka ya kasance suna irin wannan wannan zai fassara maka irin mazan namijin kokari da suka rika yi wajen su ga cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sun sa idan su akai ɗayan su zai yi tafiya daga ainihin gari mai nisa domin ya zo madina akan hadisi ɗaya da yake so ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko fatawa guda ɗaya da yake so ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama kashe gari kuma ya koma garinsu wasu su zo su zauna su yi kwanaki a garin a cikin madina su bar garuruwansu su bar iyalansu su bar danginsu da 'ya'yansu su zo madina su zauna tsawon kwanaki suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna sallah a bayansa suna halartar majalisinsa suna sauraron hudugar juma'arsa suna ga yadda yake ibada don su koma garinsu su ma su je su koyar da al'ummarsu su koyar da jama'arsu haka sahabbai suka yi ta yi bayan su ƙananan sahabbai wanda suka taso su ma suka ga cewa duk da cewa ba su samu dogon lokaci da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma ya kamata a ce sun san wani abu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi dan abbas irin su abdullahi dan abbas kasancewar wato sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya duk dudu bai wuce shekara 15 ba bai riski lokaci mai tsawo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba don haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafati sai ya rika bin gidajen al-ansar sai ya rika bin gidajen mutanen madina waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tambayar su abinda suka ji na ilimi a wajensu har ma ya ce yakan je kofar gidan ɗaya daga cikinsu ya samu mai gidan yana bacci bai tashi ba ya zauna a kofar gidansa wani lokaci ya gaji da zama ma ya ɗan kwanta a ƙasa ya yi fulo da ƙasa ƙura na biɗe shi har lokacin da wannan sahabi zai fito ya samu abdullahi dan abbas a kwance a kofar gida ya ce haba dan baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama dan mai ba za ka yi sallama ba ka yi sallama an fito shi kuma ya ce masa a'a an umarce mu da mu girmama malamanmu saboda haka ba zan yi sallama ba nan zan zauna yake cewa ina da daman da zan ce ni ne dukkan sahabin da zan cewa abdullahi dan abbas ne saboda martaba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito to amma ina so ne ni ma in gana girmama ilimi saboda haka haka ya rika neman ilimi har ya kasance ya zama abin da ya zama a yayin da ya ce zai nemi ilimi akwai abokinsa da suka yi cewa su zo su tafi neman ilimi wani saurayi lokacin ya ce kai yaushe har za ka yi ilimin da har mutane za su saurare ka ga manyan sahabbai suna nan da rai kai dai je kakai ta yi ya ƙi yadda sai gashi bayan shekaru ya zo ya samu abdullahi dan abbas duk da ƙananan shekarunsa mutane sun zagaye suna sauraron ilimi a wajensa a wata ruwaya ma kamar yadda yake cikin tsabakat ibn sa'ad shi wannan matashi a ƙauyensu wata wani al'amari ya rikice na ilimi aka ce a zo madina domin a yi fatawa akwai wani malami da za a sambaya a madina ana zuwa sai ya ga ai abdullahi dan abbas ne ma ya ce kai ne Allah ya maka haka ya ce ni ne ba kai na ce mu nemi ilimin nan ba ka ce a yaushe ma za mu yi ilimin har a buƙaci ilimin mu ga manyan sahabbai suna zaune saboda haka haka Abdullahi dan Abbas ya tara ilimi duk da cewa bai riske shekaru masu yawa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Abu Huraira duk da cewa shekarun da ya riska tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shekara uku zuwa hudu ba domin ya zo amul khaybar sanatu khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira ya zo ya musulunta amma duk da haka ya jajirce ya dage ya zamana ya kakkaɓe komai na rayuwa ya lizimci annabi sallallahu alaihi wa sallama lishiba'i batnihi kamar yadda yake faɗa zai zauna da yunwa wani lokaci ma har ya rika ɗora dutse mai nauyi akan cikinsa saboda yunwa يأكل إذا أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجوع إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا سامو أبن شيء سوتي تاري إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسامو أبن شيء بشي ما يكوانا دا يوما haka ya rika yi har ma wata rana kamar da Imam Bukhari ya ruwaito yake cewa ya ko mutanen al-ansar wal muhajiruna kuna ta magana cewa aksara Abu Hurairah ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ruwaito hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yaya za a yi ko mutanen al'ansar wato gonakinku sun shagaltar da ku ko kuma almuhajiru na kasuwancinku ya shagaltar da ku ni kuma ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da yunwa ciki na ina binsa a baya ya za a yi ba zan tara abin da ba ku sani ba saboda haka ina halartuwa yayin da ku ba kwanan ina kiyayewa yayin da ba ku kiyaye ba ina jin abin da ku ba ku ji ba don haka dole in tara abin da ba ku tara ba don haka abu huraira ya tara al'amari na ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya san shi da wannan kamar yadda abu al-imam al-bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa man ahaqqu an-nasi bi shafa'atika ya rasulullah waye zai fi cancantar samun cetonka ya annabi ya manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi daman haka nake tsammanin babu wanda zai riga ka wannan tambayar ya Abu Hurairah lima ra'aituka lima ra'aitu min hirsika ala alhadith saboda yadda na gan tsabar kwadayinka akan hadisi annabi ne kai karan kansa ya masa wannan shaida cewa mutum ne mai kwadayi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga kwadayinka akan hadisi daman a raina ina jin cewa kai ne zaka fara wannan tambayar saboda haka haka Abu Huraira shi ma ya kasance to haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance ɗayan su yakan yi tafiya mai tsawo saboda ya ji hadisi ɗaya kamar yadda Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari yayi tafiyar shekara yayi tafiyar wata wata ɗaya cir daga Madina zuwa Sham zuwa ga Abdullah ibn Unais dan ya ji hadisi ɗaya ya ji wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya samu tushensa aka ce tushensa yana sham wurin wani sahabi da ake kira abdullahi ibn unais akwai wani sahabi a sham gurinsa tushen hadisin yake jabir ibn abdullahi ya ce sai na ɗaura sirjin doki na na kama hanya na nufi sham tsawon wata guda ina tafiya ya ce da ya je aka nuna masa gidan ya je ya yi sallama wata yarinya ta fito ya ce ki je ki ce jabir ne yake sallama ta ce jabir ɗan abdullahi kaga sunansa ya bai zako ina ya ce e shi fa ɗan abdullahi ta je ta faɗa sai ga shi ya fito sai ya ga abdullahi ibn unais ne suka runguma juna ya ce jabir kai ne ya ce ni ne na fito ne ba don wani abu saboda wani hadisi da ya zo min cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma nake jin tsoron in mutu ko kai ka mutu ban ji shi ba daga bakinka sannan ya tambaye shi hadisin sannan ya gaya masa to akan hadisi daya sukan yi irin wannan doguwar tafiyar don su samu hadisi daya me ya jawo haka saboda yadda suka dauki abin da muhimmanci suka san cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne idan babu shi to addini zai salwanta zai lalace domin za a yi wa alqur'ani gurguwar fahimta haka su ma tabi'ai su ma suka jajirce wajen wannan aiki sayyid ibn al-musayyib sayyidut tabi'in yakan yana cewa nakan yi nakan tashi in yi tafiya in yi tattaki in yi tafiya gari da gari saboda hadisi ɗaya ko biyu da abin nan da naji na annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu asiru masirata al-layali wal ayyam li hadithin wahidin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce in kwashi kwanaki ina tafiya saboda in ji hadisi ɗaya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ce yakan shirya tafiya saboda wani hadisai guda uku da aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma waɗanda suka ji hadisin ko waɗanda suke da ruwayar hadisin suna suna a gari kaza to zai niki gari ya tashi saboda ya je ya ji wannan hadisan guda uku ya dawo to haka tabi'ai su ma suka ba da irin wannan wannan wannan gudunmawa su imamu sha'abi amir ibn shurahin shi ma haka ya rika tafiya guda tafiya gari da gari ce saboda hadisi daya nayi tafiya da gari da gari abul aliya rufai ibn mihran yace muna basra muna basra mukan ji labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mu ji wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za mu gamsu ba sai mun baro basra mun taso mun zo madina don mu saurare su daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga basra za su fito su taho madina sa'id ibn jubair almajiran abdullahi dan abbas ne amma saboda yawan kai kawo da yake zuwa makka kai ka ce ma dan makka ne don ya kasance ma a can garinsu mutumin kofa ne a kofa kofa cikin ƙasar iraki idan mutane suna da tambayoyi da suke bukatar su samu ansa su daga abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi lokacin yana makka sukan tara tambayoyin a tara su a rubuta su a taso sa'id ibn jubair takanas dan ya zo maka ya yi wa abdullahi dan abbas waɗannan tambayoyi ya rubuta ya je ya kai musu to haka suka ɗauki al'amarin da girma haka da suka ɗauke shi da mahimmanci ɗayansu ya yadda ya rasa komai ya haƙura da komai saboda ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan tarbiyar kuma ita suka bawa na bayan su kuma su ma tabi'ai haka suka ba da irin wannan tarbiyar ga waɗanda suke bayan su za ka ga mutum makaho ne amma ya ƙi zama guri ɗaya so yake sai ya je duk inda ya san zai samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya zauna ya samu su ka duba katada katada makaho ne baya gani amma haka ya baro garinsa basra ya zo madina wajen sa'id ibn musayyib ya zauna yana ta shan hadisai yana ta shan hadisai har sai da ta kai sa'id ibn musayyib yana cewa kai wannan wannan makaho ka tatse ni tashi ka tafi ka tatse ni to duk abin da zan faɗa na faɗa ka ji me ya rage kuma tashi koma garin to haka suka ɗauki al'amarin da muhimmanci haka waɗanda su ma suka zo bayansu almajiransu da suka zo magabata na baya haka su ma suka ɗauki abin da muhimmanci shoba ibn al-hajjaj ɗaya ne daga cikin almajiran wannan makawan kata da ibn da abatis sadusi ɗaya ne daga cikin almajiransa wanda gaba ɗaya ya tarkata komai ya ajiye a rayuwarsa in banda bin diddigin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kokarin tattara su da tace su da rereye su da ware waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba wannan gaba ɗaya abin da ya koma gare shi kenan dan uwansa dan uwansa shi yake daukar nauyin rayuwarsa sauraka baya zuwa ma kasuwa baya komai in banda wannan sai abin da dan uwansa ya zo ya bashi na guzuri da shi zai zai amfani shi yasa kamar yadda ibnu hibban ya rawaito a cikin muqaddimatul majruhin da al-khatib al-baghdadi a cikin littafin sa al-kifaya fi ulum al-hadith wata rana hammad ibn nasr abu al-harith al-warraq yana yana yana zaune a kofar gidan shu'ba shi da wasu dalibai suna muzakarar hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam shu'ba yana cikin gida zaune dalibansa a waje suna muzakarar hadisi sai ya ji ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda shine Hamad ibn Nasr Abu al-Harith al-Warraq yana kawo wani hadisi yana cewa akhbarana Abi Ishaq as-Sabi'i an Abdullah ibn Ata an Uqbah ibn Amir عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء shoba da ya ji wannan hadisi ya ji wannan isnadin yana fitowa daga gida sai tsinke mai wannan karatun da mari sai ya shara masa mari sai ya koma gida bai faɗi ko mai dalilin marin ba shi kuma an kawai to malam ne kuma ya mare shi shi ba abin ya yi rigima ba sai ya zauna yana kuka sai ya gama abin da yake ya fito sai ya ce a har yanzu kuka yake yi a ce ba kai kamare shi ba ya ce to wannan hadisin da yake karantawa abu ishaq sabi'i ya karanta mana shi ya karanta mana shi lokacin da ya karanta mana shi sai na tambaye shi a sami'tahu min abdullahi ibn ata wannan hadisin ka ji shi daga abdullahi ibn ata ya ce eh ya ce abdullahi ibn ata ya ji shi daga uqba ibn amir sai ya yi shiru sai kyasawa ya ce ya ji shi ya sai shiru ki ansawa mis'ar ibnu kidam ya ce yana zaune sai ya ce da shu'ba ya ce to ai abdullahi bin ata yana nan da rai a makka ka je ka same shi mana ka tambaye shi wannan fa maganar ana yin ta ne a basra ana yin ta ne afwan a kufa a kufa amma an ce masa in yana so ya ji shin abdullahi bin ata ya ji hadisin daga uqba ibnu amir ya tafi makka shauba ya ce ban yi niyyar hajji ba amma saboda wannan a shekarar na shirya yadda zan tafi hajji tafiya hajji abu ne mai tsananin wahala a wannan lokacin ba ko kana da kyakkyawan guziri da isasshen guziri sai ka ji jiki matuka ce haka na shirya fita hajji kawai don in je in ga abdullahi bin ata a makka in tambaye shi a sami'ta min uqba hadith al-wudu kawai abin tambayar da yake so in ji ya je ya same shi a makka ya ce da shi hadithul wudu a same ta min uqba ka ji shi daga uqba ibn al-hajjaj uqba ibn amir sai ya ce a'a addathani bihi sa'ad ibn ibrahim sa'ad ibn ibrahim mutumin madina ne ce shi sa'ad ibn ibrahim ne ya gaya mu sa'ad ibn ibrahim ce ka je ka tambaye shi shi gunwa ya ji sa'ad ibn ibrahim sai abin nan shu'ba sai ya hadu da malik ya zo hajji a shekarar sai ya tambaye shi sa'ad ibn ibrahim ya zo hajji sai ya ce masa a bai zo hajji ba ai yana madina yace haka na hakura aka gama aikin hajji kawai na daure kaya na kuma na nufi na nufi madina ina so in ji hadithul wudu yace ina isowa madina sai na nufi gidan sa'ad ibn ibrahim nace sa'ad ibn ibrahim hadithul wudu ya ce to a wani hadisin daga wajen ku ya fito mana mu daga wajen mu ya ce daga ziyar ibn mikhraq na ji shi ziyar ibn mikhraq mutumin basra ne ce yana can a can za ka koma basra agunsa na ji ya ce na fito na kamo hanya na nafo basra na yi duku-duku ya yi birin gitsatsa ya ce yana zuwa ya shiga gidan ziyar ibn mikhraq suna gaisa ya ce hadisul wudu ya ce kaga wannan hadisin ba irin naka bane ya ce a ni labud da sai ka gaya mu koma na waye ya ce to zuwa zan gaya maka ba sai ka je ka yi wanka ka sake kaya ka shirya ka dan gyara jikinka tukunna amma ka furfure da kai ya je wanka ya shirya ya dawo ya ce hadisul wudu ya ce wannan hadisul wudu hadisin shahar ibn haushab shahar ibn haushab babu wanda shu'uba ya tsana a lokacin irinsa kwatsa-kwatsa yake da shi aka ci hadisin sani ya ce dammir alaihi la aslamu ce kuwa watsar da wanda hadisi bai da asali ya ce shi shahar ɗin shi ne ya ji daga ukuba ya ce shi ma daga abu raihana ya ji shi kuma abu raihana daga ukuba ku duba mutane nawa aka zubar a cikin isnadin daga abdullahi bin ata an zubar da sa'ad ibn ibrahim an zubar da ziyad ibn mikhrab an zubar da shahr ibn haushab an zubar da abu raihana duk a cikin isnadi daya shi yasa shu'ba lokacin da ya ji wancan dalibin nashi kawai yana jawo hadisin ana bi saka kawai haushi ya kama shi duk wahalar nan da ya sha kawai wanda zo na banna kawai shi ne ya share shi da bari shi ne ya fito yake gaya masa kan wannan hadisin guda daya lokacin da mu'ammal ibn isma'il ya ji hadisin ubay ibn ka'ab na fada'ilus suwar na fada'il suwar akwai wani hadisi na ƙarya wanda ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ubay ibn ka'ab ne ya rawaito daga gare shi wanda yake faɗar sura kowace sura da falalatta kowace sura da falalatta mu'ammal ibn isma'il yana daga cikin malaman basra amintattu sai ya ce sai ya binciko ina aka samu hadisin nan saboda haka aka ce da shi ya tafi almada'i ya kama hanya ya fita ya tafi almada'in mada'in cikin iran ya shiga ya tambaya ya ce hadisin ubay ibn kab aka ce wani hadisin sai dai ka koma ka koma wasit ila a can ka samo labarinsa ya fita ya koma wasit yana zuwa wasit aka ce a'a ka koma basra a basra za ka same shi ya sake fita ya dawo ya komo basra daga basra aka ce aka tafi abadan ya dawo abadan sai ya haɗa wani sai ya ce da shi hadisu ubai ibn ka'ab yake so ya ji labarinsa sai ya kama hannun shi sai ya shigar da shi wani gida da taron sufaye a gidan da wani tsoho a cikinsu sai ya ce ka tambaye wannan tsohon yana zuwa ya tambaye shi ya ce hadisin ubai ibn ka'ab wanda suke magana falalar surori ya ce eh ni ne na kirkiro shi ni na kirkire shi to dan me zaka kirkira hadisi kai kai wa annabi ƙarya ga ka kai ka ce kai sufi ne bai wutar Allah yace eh na ga mutane ne sun watsar da alqur'ani sai nake so in kwadaitar da su karatun alqur'ani shi yasa sai kowace sura sai na kirkiri falalatta a san wasu mutane in ba ka faɗi falala ba za su yi aiki ba komai ka ce in ka ce ga wani azumi sunna ne malam me falalarsa wai sai ya ji me za a bashi kama wani kama wani kasuwanci to Allah zai kyale ka haka nan lillazina ahsanul husna amma sai komai ka faɗa malam a gaya mana falalarsa falalarsa annabi ya ce ka yi shi ne falalarsa annabi ya yi shi ne falalarsa to shi ne wai sai kirkiri hadisan falala in ka karanta sura kaza ga falalarka sura kaza ga falalarka sura kaza ga falalarka bai gano wannan ba sai da ya wannan yawace a wacan min albada'in ila alwasit ila albasra ila abadan wanda tafiya ce ta watanni bayan guziri da waye da za a da za a binna to haka suka rika yin wahala wajen su ga cewa sun sun tace sun gyara sun fitar da wanda yake ingantacce su imamu ahmad din da kuka ana magana su ba irin wahala da basu sha ba imamu ahmad lokacin da za su je rihilar su za su yi tafiya su zuwa sana'a zuwa ga abdulrazzaq a sana'a shi da yahya ibn ma'in suka je hajji daga can su wuce yaman tun da duk hanyar su ce daga bagadaza su je maka daga maka su yi hajji daga hajji su tsallaka su shiga yaman a gurin hajji suna dawafi kawai sai suka ga abdulrazak ibn hammam shi ma gashi yana dawafi suka gane shi suka gaisa da shi yahya ibn ma'in yace wannan shine imamu ahmad yace wannan shine ahmad ibn hanbal yace yace ina jin labarin sa kuma abinda ake gaya min dangane da shi abubuwa ne masu kyau dan lokacin imamu ahmad ya gama fita daga mihna ya gama shan wahala da jarraba da bala'i da masu mulki suka gana masa da uba da suka gana masa akan aqidarsa sai yace balagani anhul jami labaran da suka zo min game da shi masu kyau ne sai yahya ibn ma'in yace imamu ahmad kaga shi kenan kaya ya tsinke a gindin kaba Allah ya hutar da mu yanzu ba sai mun wahala mun je mun kashe kuɗin mu da guzurmu mun tafiye mu tun da gashi ya zo maka kawai mu tsaya nan mu kwashi abinda za mu kwasa mu koma gida imam Ahmad ya ce ina wallahi mun fito ne da ne sai mun je sana'a saka sai mun bi shi haccan gida mun ji yake da a je karatun daga nan a dawo suka kama hanya guzurin imam Ahmad ya kare kaga ashe shine ma ba da isasshen guzuri a cikin su kuma shine ya dage cewa sai an ci gaba da tafiya tunda an fito cewa sana'a za a shiga to kawai sai an shiga sana'a din nan guzurinsa ya kare abokan tafiyarsa suka ce ga kyauta ga bara mu san maka namu guzurin yace ba su suka ce to zan baka rance yace ba na su ya rika ba da kansa haya a gurin masu aikin masu hayar raƙuma ya zama yaron masu hayar raƙuma yana musu aiki ana ɗan sallamarsa a haka a haka ya ƙaraso ya ƙaraso abin nan ya ƙaraso ya ƙaraso sana'a abdulrazak ibn hammamun shine malaminsu an ambaci imam ahmad a gaban sai fashe da kuka sai hawaye ya ce wannan bawan allah nan ya zo mana guzurinsa ya ƙare muka samu labari na kirawo shi babu kowa na shiga da shi soro na ce da shi to kaga yanzu abin da muke da shi ya kare amma muna sa ran za mu samu wani abu wannan dinari goma ne na samu maka daga wajen mata jin cewa guzurinka ya kare ka riƙe har zuwa lokacin da za mu samu amfanin gonanmu mu sayar in yaso insha Allah za mu baka wani abu a ciki ya ce a babakar riƙe kayan ka bana bukata bana bukata haka ya rika zuwa yana aiki a kasuwa yana yin irin wannan zariya da ake daura wando da ita ita yake tukawa yana sayarwa ya yawo ya yawace ya yawace duniya kafin ya rubuta littafin sa al-musnad wannan littafin da yanzu muke muke yawo da shi cikin zan sauki kowane ɗalibi duk kankantarsa sai ka ganshi a shi a ɗaki bai san irin wahalar da mai shi ya sha kafin ya tattara hadisan da suke ciki ba abu hatim abu hatimun razi kamar da ɗansa muhammad ɗansa abdurrahman yake gaya mana a cikin muƙaddimar muƙaddimarsa ta takrimatul jarhi wa ta'dil yake yayi babi yace babin wahalar da babanmu ya sha wajen neman ilimi ma qasahu abi fi talabil ilm a ciki ya kawo wata hikaya ta abu hatim ya ce da muka fita neman ilimi mun shiga teku muna tafiya a cikin teku da ni da abokaina mu uku da wani dan nai sabur da wani tare da mu uku yace a cikin abin abin da nayi mafarki muna cikin muna cikin jirgin ruwa na rasa ya zabi sai sai abokai na suka ce to yanzu yadda zabi ka shiga cikin ruwan mana kai kai iyo kai wanka a haka yace to ai ni ban iya iyo ba suka ce to yanzu yadda za mu daure ka da igiya sai mu zuro ka eh ce sai mu zuro ka suka daure shi da igiya suka zuro shi yayi alwala ya alwala ya alwala kuma hadda wa isbabul wudu'i a hakan fa sai da ya cika alwalar sannan ya ce to su dan sake shi ya dilmiyar da kansa suka sake shi ya diddilme kansa suka zawo shi ce muna cikin wannan jirgin ruwa iska ta zo ta hana jirgin mu tafiya saboda haka guzurinmu ya ƙare ƙarshe ta yadda mu can bakin bakin abin nan ɗin gaɓar ruwa muka fita babu babu guzuri saboda haka mu yi ne muna tafiya sai dare ya yi mu kwanta mai bacci da safe mu yi ne muna tafiya muka yi tafiya kwana ɗaya biyu uku a na uku mun kai wani matakin da tafiyar kuma za ta yi ba saboda yunwa ta gama rarake mu mu uku a gaɓar ruwa ba mu san kowa ba ya ce ɗaya ana tafiya ya yanke jiki ya faɗi ya ce ku yi gaba ni dai ba zan iya ƙara gaba ba ana tafiya shi ma abu hatim shi ma yanke jiki ya faɗi saura ɗaya shi ma ya yi gaba shi ne sai hango wasu mutane da jirgin ruwansu sun tsaya sai ya rika ɗaga rigarsa yana kaɗawa suka hango shi shi ne suka taho suka gan shi langa-langa suka ɗauko suka ɗan bashi ruwa kaɗan ya ɗan sha ya murmure ya ce to akwai ɗan uwana a can bayana aka matsa aka kama wancan ɗayan abu abu hatif ɗin kenan aka kama shi ma aka ɗan bashi ruwa kaɗan ya ɗan murmure haka suka ɗaga shi yana jan ƙafarsa ba ma iya tafiya ya ce akwai ɗayan na ukun yana can baya suka je shi ma aka ɗauko shi suka dan ba su ruwa suka sha suka dan hada musu guzuri suka dan ba su wasu takarda suka ce su je su kai ma walin wani gari ana kiran saraya ita suka taso suka kamo hanya suka yi ta tafiya ba su kai garin ba guzurin ya sake karewa suka rasa yadda za su yi sai suka ga kunkuru ruwa ya fito da shi suka je suka yi kama wani dutse suka yi cari-cari katon dutse suka fasa wannan kokon na bayan kunkuru sai suka ga wani abu kamar kamar abin nan din kwai wannan menene na na kwanduwar kwai yace ita suka rika sha ita rika suka sha har Allah ya kai su wannan garin suka nemi a nuna musu gidan shi walin garin suka je suka kai takaddar ya karbe su hannu bibi ya aje su ya rika ba su abinci har ma ɗaya daga cikin su ciki da farisiya yake cewa ba a fa kana ma ba kwana biyu kaji mutanen da suke kwana biyu ba a kana ma ba yana faris sai mai gida ya ce ai ina jin farisiya saboda matata daga harat take saboda haka ne je ka musu soyayyen nama to haka suke wahala haka suke wahala akwai rihlar al-muhammadun muhammad ibnu jarir at-tabari muhammad ibnu jarir at-tabari da muhammad ibnu nasr al-marwazi da muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaima da muhammad ibnu harun ar-ruwiyani su su hudu duk sunansu muhammad sun kama hanya sun shiga wani gari neman hadisi suna zaune da gurin suna ci guziri ya kare ba su san kowa ba a masar ne abin ya faru a masar ne ce watan su bakwai a masar guzirinsu karab ya kare ya zama da in sun zauna rubuta hadisi ma wahala yake musu shi to zai zami ba mu da guziri kuma gashi mu baki ne a gari sai suka ce kawai yanzu dai mu yi ƙura'a wanda ƙura'a ta faɗa kansa shi zai fita yawo mana bara ya je yawo mana bara abinci ya kawo aka yi ƙura'a aka yi ƙura'a sai ta faɗa kan ibnu khuzaima saboda haka ibnu khuzaima shi zai je yawo bara abinci ya kawo sai ce to kuɗi ne dan je in yi yan nafilfilu na in yi wasu yan salloli ya addu'i da na fita in samu yana nafila sai suka ji ana kwankwasa gida a kwankwasa gida sai suka ga wani an aiko shi ya ce a cikinku akwai muhammad ibn nasir sai aka ce eh gashi nan gashi nan sai ɗauko ta jakar kuɗi dinari hamsin sai ce gashi aka ce a baka waye muhammad ibn jarir muhammad ibn jarir at-tabari shine mai tafsiri waye muhammad ibn jarir yace gani yace to ga dinari hamsin aka ci kai ma a baka waye a cikin ku muhammad ibn nasir yace gani aka bashi duk dai muhammad ibn harun ar-rayyani yace gani aka bashi yace to wannan daga sarki ne ahmad ibn tulun yace shine yayi mafarki a shine yana kwance da rana yana kailula sai ya ji kawai ana ce masa ka kai taimako ga muhammadawa eh muhammadawa muhammadawa na gasken eh to shi ne ya ce a kawo muku wannan kuma ya ce da zarar kun kashe ku gaya masa kawai allah ya kawo musu taimako to haka wani lokaci suke zama ba ci ba sha da yunwa wani lokaci ma da abin nan abu hatim abu hatim ya ce da ya wata fita da suka yi haka ya rika sai da kayan jikinsa sai da ya rika sai da ya zama da banda sitirar jikinsa ba da komai ba abin da ya rage masa imamul bukhari lokacin da ya zo basra shi ma kwana biyu ba a gan shi a zo gurin karatu ba aka ce abi a bincika ana zuwa sai a gashi sutura da zai sa ne babu ba ya ce fawajen nahu uriyana ba ya da sutura da zai sa a jikinsa ya ce don muka har haɗa kuɗi muka har haɗa kuɗi aka so masa riga da aka samu aka ba shi ya samu abin da zai fito wacce yake amfani da ta ta dagargaje ta mutu haka suka sha wahala ibnu abi hatim yana faɗan lokacin da suka fita su ma neman ilimi ce da rana mu tafi neman ilimi da daddare mu zauna mai ta rubutu ya ce muka yi watanni ba mu ɗanɗana wani abu miya a bakinmu ba wani abu miya miya miya ba mu ci ba mu sha shi ba ma a kalla maraka saboda da rana mun tafi mun tafi majalis na ilimi muna neman in abin da za mu ɗauka sannan da da daddare kuma nansa muna ta kwafa abin da muka je muka ɗauko na ilimi ya ce wata rana sai muka ga kifi sai muka yi sha'awa sai muka ce mu so kifin nan muka so kifin nan muka zo da shi amma muka rasa samun lokacin da za mu soya kifin mu ci ko mu gasa kifin mu ci da safiya ta yi sai a tafi neman da yamma ta yi dare ya yi kuma sai a shiga sai a shiga abin ya ce ƙarshe dai muka ji ya ɗan fara wari-wari fa'akalnahu nayyi'an haka muka ci shi ɗanyi saboda ba za su iya haƙuri ba a ce yau ga malam wanda yana majalisi amma saboda za su dafa abinci sun fasa zuwa majalisi ba za su iya haƙuri ba sai sun fita abu hatim yana ba labari ya ce wani fita da ya yi da abokinsa ya kama guri ya zauna ya kama guri inda yake zaune abokinsa shi kuma ɗan gari ne ya ce kullum abokin nasa ya kwankwasa masa gida ya ce zo mu tafi za a fara karatu mu fita ni guzuri na ya kare ya ce guzuri na ya kare bai sani ba bai san ruwa kawai nake sha ba da yunwa yake fitar da ni da yunwa nake dawowa gida ya ce har da kai karfi na ya kare sai da ya zo kwankwasa gida ya ce ka fito mu tafi karatu ya ce kaga ba zan iya ba ba zan ɓoye maka ba ya ce yau kwana na kaza ban ci ban ci wani abu ba ce amma baka gaya min bai ɗauko dinari guda ya ce ka raba biyu rabi ka biya haya rabi kuma ka ci abinci to banda tafiyar ƙasa wanda wannan sun yi ta ba iyaka muhammad ibn tahir al-maqdisi kamar da yake ta zo cikin tarjama sa tazkiratul huffaz yake cewa bultu dama fi talab al-hadith marratayn marratan bi makka wa marratan bi bagdad ya ce wajen neman hadisi sai da dai fitsarin jini sau biyu yana tafiya a ƙasa tsakin tsananin rana kuma gashi ta kafasa ba takalmi ce amshi fi shiddatil harri hafiyan hafiyan haka yake tafiya hafiyan cikin tsananin zafin rana wannan ta sa sai da yake in ya tsuguna yana fitsari jini ne ke fita ya ce sau biyu haka yana faruwa da ni sai su yi tafiyar farasik sai su yi tafiyar farsak biyar a rana ɗaya tafiyar farsak ɗaya za ka iya kaddara ta da awa ɗaya da rabi farsak biyar za ka iya kaddara shi kilomita biyar duk farsak ɗaya za ka iya kaddara shi kilomita biyar kilomita biyar sau biyar kilomita ashirin da biyar haka za su yi tafiyar a ƙasa a rana kuma a yi kwana da kwanaki ana haka ka duba kana motsa jiki ko kilomita shida kake a kullum sai ka rika faɗa sai ka rika alfahari da wannan kilomita shida nake kullum ina motsa jiki kai kai jari ne to ga wasu kilomita ashirin da biyar suke a kullum dan su je su jiwa hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rihlar baqi ibn makhlad mai littafin al-musnad al-andalusi tuban andalus ne tafiyar da ya daga andalus zuwa bagdad domin ya zo ji hadisai gurin imam ahmad ya ce ya baro garinsu andalus ƙasar spain a yanzu ba wai afirkiya ba al-andalus sai ya tsallaka ruwa ya baro can ya taho a ƙafa ya nufo imam ahmad yake so ya zamu ya ci hadisansa a hanya sai ya ji labarin imam ahmad yana cikin jarrabawa saboda khulafa khalifofin daular abbasi a lokacin sun sako shi a gaba su al-mu'tasim sun sako shi a gaba saboda haka yana zuwa aka ce ai imam ahmad yanzu an hana shi ma ya zauna ya karantar da kowa an hana shi karantarwa yana gidansa an yi masa ɗaurin talala ba shiga ba fita ya ce abu ya dame ni tafiyar da na yi tun daga andalus na zo bagdada saboda wadda mutumin nan amma ga abin da na samu a cikinsa ya ce na je na kama haya a otel ɗin da zan aje kayana na aje kayana na aje kayana na fito na zo babban masallaci aljami'ul kabir na zo na samu halaka ta ilimi na samu wani malami zaune yana ba da karatu na matsa kusa da shi na ce da shi ni bako ne da Allah zan ma ɗan tambayoyi kakka damu ga daga inda nake ka yi haƙuri ka jure mu ya tambaya aka ce masa ya ibn ma'in ne abokin imam ahmad ya je masa tambayoyi akan mutanen da ya ci karo da su daga cikin malaman hadisi wasu ya yabe su wasu ya yabe su wasu ya kushe su bisa abin da dai kuka sani na aljarh wa ta'dil yace haka na gama masa tambayoyi sai na ce da shi imamu ahmad fa mai za ka ce a kansa ya ce kai ni ne zan yi bayanin wa imamu ahmad ka san kuwa imamu ahmad hadda zan yi bayaninsa ni in ce maka eh in tsaya ina wani wanke maka shi ya ce sai dai shi ya wanke mu ya ce to ya zo ne yana son ya gamu da shi ce eh yanzu ba ka da ikon ka samu wani abu na hadisi don an hana shi karantarwa ya ce sai na fita ina nema a nuna min gidansa aka nuna min gidan imam ahmad na je na kwankwasa na yi sallama ya fito ya ga bakuwar fuska na yi masa bayanin ni wane ne wane ne ga daga inda nake kuma ga daga abin da ya fito da ni ya ce to amma dai ka samu labarin halin da nake ciki ko ya ce na samu labari tun kafin karso nan gari an gaya min ga halin da kake ciki ba a barin kaka karantar ya ce to in zan roƙe ka alfarma zan ringa zuwa a wata siga ta mabaraci zan yi shigan mai bara in zo in yi alaba ku mu samu a kofar gidan ka fito a nan ka gaya min ko hadisi ɗaya ne ko biyu gobe ma in kuma dawowa imam ahmad ya ce ya yadda ya samu tsumma ya ɗaɗɗaura a jikinsa ya samu ɗan kwagirinsa ya rike da safe sai ya fito sai ya zo kofar gidan Imam Ahmad sai ya ce ajrakum yarhamukumullah shi ne abin da ake faɗa a lokacin ana ana bara ajrakum yarhamukumullah Imam Ahmad sai ya fito sai dan ja shi soro sai ya ga masa hadisi ɗaya biyu sai da yatta wadarsa da abin nan ɗinsa a cikin riga sai ya rubuta sai ya koma masaukinsa amma imam ahmad ya ja kunnensa ya ce to amma ka sani kakka rika zuwa gurin karatu dan ka zo gurin ka za a gane ka saboda haka daga ni kawai sai gurin masaukinka ya ce haka muka yi ta yi da shi har allah ya kawo faraji wannan zalibar gwamnatin ta tafi allah ya kawo gwamnatin almutawakkil billah wadda take son sunna imam ahmad ya fito al'amarinsa ya burin ƙasa labarinsa ya fita ko ina da ina ya ce to in aka zo gurin karatu sai ya jawo ni kusa ya ce mai sanya ga ɗalibin ilimi gashi ya ce rika nuna ni saboda haka nima na zama wani abu baƙi ibn makhlad ya ce lokacin da na yi rashin lafiya ina can a otal ɗina ban fito ba imam ahmad ya samu labarin ban da lafiya sai ce a tashi zai je dubo ni ya ce ina cikin ɗaki kwance sai na ji alamun duk otal ya kaure da hayaniya ana cewa ga imam ahmad can ya taho imamul musulmi na ga can ya taho da lokacin haka ake ce masa imamul musulmi na mukbilan ya ce ina kwance sai wani ya shigo ya ce kai imamul musulmi na ga can ya zo da tawaga ya zo duba ka ya ce ya shigo ya ce gurin ya cika har ma babu inda wani wasu a tsetse kowa da alƙalaminsa kowa da alƙalaminsa yana so ya ji mai imam amal zai faɗa a gurin ma ya rubuta saboda da abin da zai faɗa kawai ilimi ne komai zai ji a lokacin ilimi ne ya ce daga nan su kansu masu otel ɗin sai suka rikamin mu'amala daban ya ce da ya tafi ya ce duk bukatuna sai a zo a ce mai kake su haka ma daina karɓa kuɗina ce suka daina karɓa kuɗina tun da ya ganin yadda imam ahmad ya shi wannan bakir ibn makhlad shine mai littafin musnad ɗin da ya fi kowanne girma a cikin masanin na duniya amma cikin dai bakin ciki wannan littafin nashi ya ɓace za ka ji ana musnad baqi ibn makhlad mutuma andalus ne to wannan duk wahalhalun suna yin su ne akan neman hadisi ta tara su da killace su da binbiyar su dan su isar da su ga al'ummar da suka zo baya to haka inda za ka biyo tarihi salsala ɗaya bayan ɗaya haka za ka yi ta samun irin wannan har cikin wannan al'ummar har cikin wannan wato zamanin irin su sheikh nasiruddin albani irin wahalar da ya sha wajen neman hadisi ba kawai ya zama albanin ba ba haka kawai ya zama ba sai da ya sha wahala wahalar gaske takardar da zai rubutu wani lokaci sai da ya je gurin da ake sai da tarkacen irin tarkace haka irin a nan zai tsatsanci takarda ya biya saboda baya da kudin da zai sai sabuwar takardar da zai rubutu a jiki littafai kuwa sai da ya kai akwai sanda sai da ya ɗauko haya ya zo gida ya takwafa saboda baya da kuɗin da zai mallaki littafin kamar littafin takhrijul ihya na al-iraqi kwafar sai da hannu saboda baya da zai ya iya sayan sa baya da kuɗin baya da kuɗin da zai saya a keken sa yake yawo duk inda zai ji ana buga shi a jarida ana masa barkwanci ana cewa sheik a keke saboda a can sheik ba hawa keke amma shi gashi a keke har katun ɗinsa a cikin jarida haka ya rika shan wahala har ya zama abin da ya zama don haka harkar harkar ilimi abu ne wanda ba a samun ilimi da sauki la yuradu ilmu bi rahatil jism duk wanda zai nemi ilimi dole ya hakure sha wahala daga baya ya samu ilimin imam malik haka ya rika sayar da rufin gidansu rufin gidan ya rika cirewa yana sayar da katakon da itacen sai daga baya ne Allah ya bashi wadata da haka ɗalibai a yanzu suna samun abu ciki ɓagwas kana zaune fanka na kaɗa ka har ma in aka ɗan ɗauke wuta ka yi tsaki kana cikin zafi ba a kawo wuta ba waɗanda suka yi ilimi a baya sun sha wahalar gaske shi yasa ilimin ya amfane su kuma iliminsu yake nan har yanzu rayayi kuma ilimin hadisi shine ilimin da yafi kowanne ilimi fadi yafi kuma kowanne ilimi wahala kuma yafi kowanne ilimi amfani domin babu ilimin da baya bukatar sa lokaci yayi dole in tsaya anan abinda mu faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh